أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دبيار قوة رمضان هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو إيدة تريه أدى أربعين دبيو وان دي دي دي دا bakwai ne ko bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma da ashirin da ɗai kenan a jiya mun tsaya akan aya ta wato ɗari da tamanin da ɗai zuwa ta ɗari da tamanin da biyu a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da saba'in da hudu a yau za mu tashi akan wannan aya da izinin allah subhanahu wa ta'ala muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ramma Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون A jiya mun faɗa cewa dama al'ada ce ta Alƙur'ani lokacin da ya kawo bayani na al'umma wadda take ta gari sai ya biyo bayanta da al'umma wadda ba ta gari ba. Ko ku lokacin da ya kawo bayanin al'umma wadda ba ta gari ba sai ya kawo ta gari ko mai kyau mara kyau makoman mutane na gari makoman mutanen da ba na gari ba da abin da ya kama da haka shine al-addad ko uslubul muqabala fil qur'anil karim sai ka dauka tun daga fatiha har nasi dukka tattaro irin wannan uslubi dan nan sai ka hada bahasin ka ko na magister ko na doctora Allah ce to daba bayan Allah ce wa mimman khalaqana daga cikin waɗanda muka halitta ummatun yahduna bil haqq akwai al'umma waɗanda suke yin hukunci da gaskiya shine alqur'ani kenan wa bihi ya'dilun kuma da shi suke adalci akwai waɗanda suka tafi cewa umma ce ta bani isra'ila ake nufi amma jamhuri zance mafi inganci al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake ake magana kanta sai Allah ce to wallazina kazzabu bi ayatina su kuma waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu ayoyin Allah akwai ayoyin Allah ash-shar'iyya akwai ayoyin Allah al-kauniyya idan mutum ya ƙaryata ayoyin Allah ash-shar'iyya to ko bai karyata kauniya ba ya karyata su idan ya karyata kauniya ko bai karyata shar'iyya ba ya karyata su dan bayyana da ai da ka karyata ɗaya to ka karyata ɗaya ina fata an fahimce ni kenan da ka ce ba Allah ke yin ruwa ba daga nan ma kenan ka karyatar da ayoyin Qur'ani da suke nuna cewa Allah shi ke saukar da ruwa kenan sai ka gane cewa yin ruwa aya ce kauniya sannan kuma Allah ya bayanin ta a cikin Alƙur'ani aya ce shar'iyya da ka karyata wannan ka karyata wannan ban sani ba ko ƴan uwa sun fahimta Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu sanastadrijuhum za mu yi musu talala an gane ko wato za mu bar su mataki mataki mataki min haythu la ya'lamun ta inda ba su sawa tsammani sai Allah ya bar mutane misali yanzu kun ga kamar turawa da suke da ci gaban technology da sauran abubuwa sai suna ganin ilimin su ya kai inda za su iya ƙaryata Allah ko su babu Allah a zauna lafiya to wannan istidraji ne na Allah malaman tafsiri suke cewa wannan aya tana magana ne kan kafiran wato Qurayshawa na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda an yi maganar al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato abidan ummatul ijaba wadda ta karba mishi sai aka zo zuwa ga wato ummatul da'wa wadda har kafirai suna shiga cikin ta kenan anan sai ya zamanto wato waɗanda ake zance su ne kafirai Allah ce zai yi musu talala Allah ko ya musu talala sun shirya makirci daban-daban daban-daban daban-daban karshe dai makkar da ake wa gudu sai da ta shiga hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma munafikai su ma suna daga cikin kazzabu bi ayatina tunda a wannan lokaci duk da yake ga aya na nan makka ne ta sauka suratul a'raf amma duk wanda ya karyatar da ayoyin Allah wanda bai yi imani ba zai shiga ciki munafikai za su shiga ciki na Madina duk da yake wannan lokaci ba a yi hijira ba su ma Allah ya yi musu sannu sannu sai da Allah ya tabbatar da addinin sa inda ba su ba su tsammani haka kazzabu bi ayatina daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa ranar tashin alkiyama duk waɗanda suka karyatar da ayoyin Allah sai su shiga yin makirci suna ganin za su fita a'a sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah zai musu zai musu talala ya bar su suna ganin kamar sun ci nasara sun ci nasara tak sai an ƙari gini gaba ɗai sai Allah ya zo ya rushe ginin gaba ɗaya domin mi domin Allah subhanahu wataala in ma ya roshe ginin su tun farko to ba su sha wahala ba sai ana ganin komi ya tabbata san fursa sai Allah ya ruguzar da shi kak shikenan ƙarya ta riga ta ƙari shi yasa bari ganin wannan ci gaba da akwai na makiya ko mutum yana akan zalunci kana ganin kamar cin nasara ke wallahi babu nasarar da ke ci dan da duk Allah ya wayo shi sai ya zama abin tausayi Allah ya murmur kyau mu je gaba aya ta gaba alarama wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya ce wa umli lahum ina musu jinkiri ina musu jinkiri ko ina dan jinkirta musu malaman tafsiri waɗanda suke kura da nahu na alqur'ani waɗanda suka ce wa umli lahum wato wato alwawu wawul istinafi ce kinan ma'ana kamar an yanke waccan jumla da waccan wata magana ce kinan sai ya zamanto wa ana umli lahum ni Allah ina musu jinkiri ko ko wa nahnu numli lahum muna musu jinkiri ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a tunda an ce sanastadrijuhum na akwai fa'ili sanastadrijuhum nahnu to wa umli lahum kenan wa nahnu wato sai zama to wa umli ya kamata ya ce wa numli lahum kuma sai ce wa umli lahum sai an kai iltifati can an yi uslubul azama nan sanastadrijuhum zamu musu talala wa umli lahum kuma ina musu jinkiri ne an gane ko wa umli lahum ina musu jinkiri me yasa Allah subhanahu wata'ala yake musu jinkiri Allah ya faɗi dalilan da yasa yake yi ma wato kafirai jinkiri wato innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a wala wato wala yahzunka alladina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a wala yahsabanna alladina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi wato huwa khairul lahum a wala yahsabanna alladina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim kada kafirai su tsammanin jinkirin da muka yi musu khairul li anfusihim alkhairi ne gare su sai Allah faɗi illa daga cikin illolin inna ma numli lahum liyastadu isma muna musu jinkiri ne dan saboda su ƙara nucewa cikin banna su yi wagga su ga ta hishe su su yi wagga zalunci su ga ya fishe su su kashe wane su ga sun ci nasara su kirkiro wannan zalunci su ga sun ci nasara su kirkiro wagga mazhaba ta kafirci su ce babu Allah su ce a'a ga wani mazhaba ta kaza ga yadda za a yi a halakar da mutane ga yadda za a yi a rage mutanen duniya ga yadda za a yi kaza duniyar ma suna suke hukuncin ta duk umli lahum daliyaz tadu isman sai su ƙara kashe waɗanda za su kashewa su ƙara zalunta ƙasashen da ba su ci gaba ba su yi duk bandar da za su yi to inna ma nublihi lahum liyazdadu isma dan su ƙara zunubi na Allah ta shaka su yi musu kamu mai kyau sai Allah ce inna kaidi matin kaidi makirci na matinun mai karfi na shine malamai suke cewa to anan cewa ba a siffanta ko a bada labari ga Allah abin da bai da kyau domin alkaidu shine makirci ka boye ma mutum wani abu ka bayyana mai to nan kuma gashi Allah yayi itlaqin shi sai malamai suka cewa aqida malaman aqida suka cewa akwai abin da ake kira al-muqabala ko al-mushakara shine cewa idan aka samu wani lafazi ya zo to za a kawo mishi wani lafazi wanda ke daidai da ma'anarsa sannan a danganta shi zuwa ga Allah ba a danganta izgili zuwa ga Allah amma suka ce ana iya danganta izgili na sakamako zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim kaga nan Allahu yastahzi'u Allah yana musu izgili ma'ana zai sakan ka musu shine abinda malamai suka tafi akan shi wadansu malamai akida sun tafi akan wannan to amma idan muka dibi wadansu ayoyi kawai an zuna an ce inna kaidi mati makircin Allah mai karfi na nan ba a ce sun yi makirci ba Allah ya mayar musu shi yasa wadansu malamai suka tafi to kenan nan babu wannan ka'ida cewa dole sai an yi mata kaidi ma'ana sai in an kawo na kafirai don nan ba a kawo na kafirai ba kuma Allah ya ce inna kaidi mati na fata an fahimce ni kaga Allah ce innahum yakiduna kaida wa akidu kaida suna makirci ina mai musu da makircin su wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin amma da sace inna kaidi matin shikenan makirci na matinin mai karfi na kuma bai ce ba sun yi ya mayar musu ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai kuma sun tafi cewa a'a shi wancan nasu din shafe shi na aka yi ko ko in an koma baya za a same shi dan dai baku hankalto shi na ba mas'ala ce ta malamai don an ce kazzabu bi ayatina duk ko wanda ya takzibin ayoyin Allah to yayi kai bi kenan wallahu ta'ala a'lam almuhimmu kafin mu je aya ta gaba akwai mas'ala ta har da alqur'ani a wannan wurin shine a cikin wato abin nan suratul qalam akwai ayoyin da suke kama da wannan aya mai har da alkur'ani sai yayi hattara dan kada ya tashi daga wata sura ya fada cikin wata sura can sai Allah ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun amma anan sai anka ce wallazina kazzabu bi ayatina can ko an ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nan ma sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum wa umli lahum inna kaydi matin inna kaydi matin can am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun nan ko awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min janna dan haka wannan zai taimaka a wajen hadda alqur'ani bismillah alrahman awalam yatafakkaru awalam أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين
wannan aya daga cikin asbabun nuzul da ake ruwaitowa a kanta akwai riwaya da aka yi daga qatada an gane ko suke cewa zukira yace cewa zukira lana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam kana ala safa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance akan dutsen safa fada'a quraishan sai ya kira quraishawa faja'ala yafkhaduhum yafkhaduhum fakhdan fakhdan kaga yafkhaduhum aslin alfakhad ko alfakhid da larabci na nufin katattar to amma nan idan larabci kawai kake ji ba za ka iya fahimta ba yafkhaduhum kalima ta fakhad wani lokaci tana nufin katattara kalima ta fakhad wani bi tana nufin wani yanki na wata kabila domin akwai albutun akwai al'ashair akwai al'afkhar wannan ilimi ne na ansab sai ka shiga cikin shi zaka sani nan yafkhaduhum yana kiran su gida gida ko bangare bangare ko family family fakhdan fakhdan family family shi yasa in ka shiga cikin littattafan fiqh ka ji ana cewa albutun wani lokaci ba ciki ake nufi ba a'a ana nufin jikoki ko ƴaƴa ko abin da ya kama da haka da haka ka ɗauki littafi kawai ka ce zaka karantar da kanka wallahi zaka iya faɗa cikin matsala sai ka san istilahatul ulum ya bani fulan kashi nan an fassara ya ku ƴaƴan wani ya bani fulan fa hazzarahum ba'sallahi an gane ko sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsoratar da su azaba Allah ko ba haka ba wa waqa'i wato wa waqa'i Allah kuma ya tsoratar da su abubuwan da za su afku gare su daga wajen Allah faƙala ƙa'iluhum sai ɗaya daga cikinsu ya ce usulubi ne larabawa sai a ce ƙala ƙa'iluhum mai faɗarsu ya ce kamar yadda kasida ta farasta ta zo lokacin da yake yabon ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko mu ce jikokinsa tun da jika ma ana kiransa ɗa ya ce izara ashu quraishun qala qailuha ila makarimi hadha yantahi alkaramu almuhimmu shine qala qailuha فقال قائلهم sai ɗaya daga cikin su yace inna sahibakum hadha la majnun lalle wannan mutumin ku wato ma'abucin ku mahaukaci ne ba ta bi sautin ba ba ta yusawwitu ila sabah ya kwana dare yana ta daga muryarsa au hatta asbaha koko sai da safiya ta waye yana ta fadar wannan fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin to wannan asarkin in an dibi sanadinsa har zuwa ga qatada ingantacce ne to amma shi qatada yana daga cikin tabi'ina idan ce daga cikin tabi'ina kenan shi ba sahabi bane an gane ko to kenan ya za a yi a ce wannan asarkin ya inganta sai mu gane cewa ta fuskar sanadin kai zuwa ga qatada ingantacce ne amma ta fuskar ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda shi qatada baya na an kai wannan sai a ce masa da'ifi ne shi yasa sai kai hattara wani lokaci mursal za a ce maka sanadinsa ya inganta amma kuma da'ifi ne ta fuskar a danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a ce maka sahha mawqufan wa lam yasihha marfu'an ya inganta mawqufan ya tsaya ga sahabi ko ko tabi'i ko tabi'i tabi'i da wanda ɗaya daga cikin salaf amma bai inganta ba in an danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka yana da kyau ɗalibai ilimi su fahimci wannan kaka je ka istina a inganta shi har zuwa kasa da kace a'a to me yasa aka ce mai da'ifi a'a da'ifi ne ta fuskar in an danganta shi cewa an danganta shi zuwa ga manzo dan shi qatada bai daga cikin sahabbai balle ya ce wato yana nan tsaye da an kai wannan ila fata an fahimci ni wannan kuma ba shi zai rage kima ta kasa da ba riwaya ce yi ta ilmi ana iya binciken ta a gano ta inganta ko bata inganta ba da fatan yan uwa sun fahimci wannan almuhimmu Allah ce awalam yatafakkaru shin ba za su yi tunani bane ko me yasa ba za su yi tunani ba ma bi sahibihim min jinna ma abucin su bai tare da hauka an gane ko in an ce aljannatu ita ce aljanna ko gona ko aljanna waccan ta dahira in mun tafi Allah ya kai mu cikin ta aljinnatu sune aljannu aljunnatu kuma shine kariya shi yasa ake kiran sa musallaful lughawi akwai muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na dalibin ilimi ya kokari ya san wannan ibnu malik ya rubuta alfiya baiti dubu cikin musallaful lughawi ba waccan alfiya ba ta nahwu sannan kuma imam qutrub ya rubuta nazm kan wannan sannan malamai sun yi bayanin musallasatul lughawiyya kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'ur rabi' na shaykh abdul latif shuwairib ya kawo wannan ma bi sahibihim min jinna ma abucin su bai tare da hauka malamai suke cewa na lugha kalima ta jimun da nunun da nunun in suka haɗu galibin tasrifin ta tana nuna abin da ya koyu ko an sha makance shi kaga aljannatu aljanna saboda akwai itace da bishiyoyi da shukoki a cikinta idan ka shiga za ta so ta ka aljinnatu aljannu saboda sun boyu ba a ganin su ko ko aljinnatu wani lokaci suna nufin mala'iku an gane ko saboda sun boyu ba a ganin su ta fuskar lafazi ina fata an fahimce ni sannan aljunnatu kariya ko wadda ake gani ko da ba a gani Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah saboda kariya tana hana akai ga ganin abin da ke bayanta ko ko tana hana akai ga jiki wanda ta suturci almajnun mahaukaci domin hankalinsa mastur aljanin shine da wanda ke cikin ciki saboda ba a ganin sa aljinan zuciya saboda tana koyi falamma janna alaihi laylu lokacin da ya rufe shi tasrifat da asrarul lugawiyya yana da kyau dalibin ilimi ya bincike kan wannan almuhimmu dai Allah ya ce ma'abucin su baya tare da hauka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga tunda mun ce wannan asar bai inganta ba na kasada to miye ma'anar ayat a'a dama kafirai cikin ayoyi da dama sun faɗi wannan kasancewa sababin nuzulu bai inganta ba misali ba shi ke nuna cewa ma'anar ta gushe ba a'a dama cikin qur'ani ayoyi na nan barjat sun nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haukace ko mawaki ne ko abin da ya kama da haka kaga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma sahibukum bi majnun kaga ni inda ba su faɗa ba da Allah ba zai kore mishi hauka ba a cikin suratu al-hijr Allah ya faɗi wannan qarara wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikru innaka la majnun kaga sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahaukaci ne ina fata an fahimce ni to da haka dai sun faɗa a wurare da dama da dama wani lokacin su ittihami shi da mawaki ne ko abin da ya kama da haka to shi yasa sai Allah yake yawan yi musu raddi awalam ya tafakkaru ba su yin tunani tafakkara tafa'ala ne wanda siga ta tana nufin karfafa abu tadabbara kaga ya nuna cewa ya tsaya ya kalli karkon abin tunaninsa ya kai ya kawo danganin wato makoma wannan al'amari shine tafakkara siga ce wadda tana nufin kuwa tana nufin takalluf kaga takallafa tadabbara taqaddama gashi nan dai tanassala almuhimmu tanassara suka ce kuma tana ɗaukar ma'anoni daban-daban daban-daban daban-daban ba guda ba ka koma cikin at-tarif fi ilmi tasrif na ustadu doctor Abdullah al-Usta ka gaba ani wato al-abniya kuma ka koma cikin ma'anil abniya na ustadu doctor Fadil Samar Ra'i zaka ga bayani akan wannan Allah ce to dai in huwa illa nadhirun mubin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba komai bane illa nadhirun mai gargadi ne mai gargadi ne ga kafirai an gane ko kuma mai gargadi ne ga muminai da yawa daga cikin masu tafsiri wani lokaci sai su ce a'a ai shi annabi yana gargadin kafirrai ne an gane ko saboda suna ganin mafi yawancin ayoyi suna faɗan zancen kafirrai litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun ko ba haka ba ko litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna ko ba haka ba a'a ba kafirai da ake ma gargadi ba su kafirai za a yi musu gargadi na su tuba su musulunta su dawo bisa ga tafarki na gaskiya su kama hanyar Allah su kuma musulmi za a yi musu gargadi kowa daidai imanin shi don musulmi kowa da gare da gare gare shi in kana da awa ka rinka gane cewa imanin mutane ba ɗaya ba ƙwazon su ba ɗaya ba matsayin su ba ɗaya ba kenan ya kamata mu fahimci cewa lokacin da zaka aikin addini kaka sa tsammanin imanin kowa ɗaya da naka yake in ka ɗauki imanin kowa sai ya zo daidai da naka to ba za ka iya tafiya tare da mutane ba a imanin na mutane kowa daidai da shi sai sa kowane sai ka mu'amalance shi daidai tunanin shi daidai imanin sa daidai irin yadda yake kallon addinin daidai da zaka mu'amala da shi amma in ka ce zaka yi mutane mu'amala iri daya wallahi da yawan mutane ba za su yi mu'amala da kai ba don wani duk al'amarin da aka shafi taimakon addini shi bai yarda da shi ba shi yasa kan maka kamar zancen a kawo koda dala biyu ne amma duk abin da za a zance na addini in dai ba za a kawo kuɗi ba to shi ya yarda shi shi nan yake da matsala to wannan akwai irin waɗannan mutane kuma in aka ce sallar qiyamul layli a akan ka matsawa mutane imanin mutane ba ɗaya ba wanda yazo ya samu raka'a takwas yayi wanda yazo ya samu raka'a biyu barakallahu wanda ya samu hudu barakallahu imanin mutum ba imanin mutane ba ɗaya bane amma da ka ce ko cikin kowane al'amari na duniya ka nima mutane bugun goro ka ɗauke su matsayi guda zaka samu matsala a wajen karantarwa ya kamata ka rinka kallon mura'atul furuqul fardiyya shi yasa aka yin jarabawa a gane akwai na farko akwai na ƙarshe wajen dokoki ya kamata a gane akwai bambanci tsakanin ƙasar musulmi da ta kafirai ya kamata a gane akwai bambanci tsakanin mutumin birni da mutumin ƙauye ya kamata a gane akwai bambanci tsakankanin wato mutanen da suke yan ƙasa da waɗanda ba yan ƙasa ba duka irin waɗannan abubuwa ana hankalta musu da abubuwa da dama dokoki karantarwa mu'amala ce da ƴaƴanka mu'amala ce da matanka wanda ke da mata daban-daban mu'amala ce da mutane kowa ka san irin matsayin da zaka yi in kace zaka ɗaukan mutane matsayi guda wallahi zaka wahal a rayuwarka kuma zaka ci nasara ba almuhimmu dai in huwa illa nadhirun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba komai bane illa mai gargadi an gane ko mai gargadi ga kafirai kuma mai gargadi ga muminai domin Allah ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim ka gargadi waɗanda suke jin tsoron a gaggaba su zuwa ga ubangijin su a taro su zuwa ga ubangijin su kaga masu imani kenan dan haka gargadin ya bambanta na kowa wanda za a yi mishi ina fata an fahimce ni in huwa illa nadhirun mubin shi mai gargadi da wanda yake bayyananne yana wato bayyanne bayyananne ma'ana wa'azin sa ba abu bane wanda yake a boye mai wa'azi ne aikin sa shine wa'azi malaman balaga suke cewa anan na an kace in huwa illa nadhirun mubin an dauki sifa an gane ko ta gargadi an danganta an keɓance wannan sifa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan sai zaman to qasrun ne idafi in an ce kasurun haƙiƙi shine a ɗauki abu a ce na wane na kawai to hakikatan haka ake nufi kaga in an ka ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kadai wannan taskancewa hakikiyan ta dan babu wanda yake da wani abu a cikin sammai da kasai in ba Allah ba in kaga ka samu Allah na ga dama ya dan ma ya san ma in ji yan yara ya dan baskata ma ko dan ya bulbuta ma amma in an ka ce a'a wani yana da wani abu to kai an ce ka mallaki wani abu a duniya to wannan wato kaza naka ne kai kadai nan ba hakikatan ba ana nufin kai kadai ne ke da shi ta fuskar a matsayinka na dan adam amma ba an hankalta ma Allah subhanahu wataala ba to da an ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sifa ce ta gargadi ɗaya gare don an ce in huwa illa ai ma huwa illa nadhirun mubin a'a ba ana nufin gargadi ɗaya yake yi ba a'a yana yin bushara yana da sifofi daban-daban ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأن دوسفو فين سنة إنك تتشين قرآن ذاك غريسو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم كنن gargadi dai a aikinsa ba kuma ba gargadi bane kawai sifarsa amma nan wato kasur ne wato idafi ma'ana an yi shi ba haƙiƙi ba dan a nuna maka muhimmancin gargadin da yake yi ban sani ba ko ka fahimci wannan almuhimmu dai sifofinsa suna da yawa sai Allah ce awalam yanzuru أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون الله تي أولم ينظروا شنبذاسوا كلابا fi malakuti samawati wal ard game da malakut mulkin tafiyar da sammai da kasai ina fata an fahimce ni wal ard da kuma tafiyar da kasai wa ma khalaqa Allah min shay da abinda Allah ya halatta na abubuwa ina fata an fahimce ni to anan akwai abin nan an ce su kalli mulkin samai da kasai to ganin ko mulkin samai da kasai ba abu ne waɗanda ƴan adam za su iya ina fata an fahimce ni tunda ba yadda za a yi mu kalla da idon mu mu ga yadda sama ta ɗaya take da sama ta biyu da ta uku da ta huɗu har zuwa ta bakwai amma ganin yadda mulkin duniya yake gudana a sama ta farko sai mu yi kiyasin yadda abin da yake tafiya a sama ta bakwai ina fata an fahimce ni tunda ubangijin da ya bamu labarin abin da ke tafiya a cikin sama ta ɗai kenan duk abin da zai bamu labari a sammai ta bakwai muna iya mu kiyasin cewa tabbas yana da wannan iko ko ko a'a tunda ya bamu labarin tun dukkan sammai da ƙasai shi yake tafiyar da su magana ta ƙare a walam yanzuru fi malakuti samawati wal ard ba za su kalla ba a cikin malakutu samawati wal ard ko su kalla da zuciyarsu in ka kalla da idonka kai da kanka kaga as-sama'u zatul abrash lalle sama wadda take ma'abuciya al-abraj benaye ko waɗannan almanazil na alkawaki buraren da raƙumi abin da tauraru da rana da wata suke tsayawa ko kuma zatul abraj ma'abuta benaye ko manya-manyan duwatsu wal ardu zatul fijash da ƙasa ma'abuciya hanyoyi a yanzu waɗannan duk basu da akwai Allah subhanahu wata'ala kenan zaka kalla da idon ka zaka tabbatar da akwai halittun Allah subhanahu wata'ala fi samawati wato fi samawati wal ard ko kuma a'a ka kalla kai qiyasi kai tadabburi don Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا suke cewa Allah baka ci wannan dan wasa ba kenan za su kalla da ido kuma ya kai su su yi kallo da ra'ayinsu da tunaninsu su tsaya hankalinsu ya nuna musu cewa tabbas akwai wanda ya sammai da kasai tun da salula ba za ta iya yin kanta ba mota ba za ta iya yin kanta ba ba zai yiwu ba a ce sammai da kasai da wannan tsari na iska da rana da wata da komai a ce haka kawai sun samar da kansu ka san dai bakin gigita bakin irin wannan tunani awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard ba za su yi kallo ba cikin mulkin sammai da kasai kenan tafiyar mulkin sammai da kasai an gane ko wa ma khalaqa Allahu kenan wa fi ma khalaqa Allahu an gane ko da abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta min shay'in na komai dan duk abinda annan Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi duk abinda bature zai yi to abubuwa ne ke amfani da suna Allah abu na farko bature ba shi ya halicci karfen da yayi mota da shi ba duk kayan da ya kera da karfen karfen halitta Allah ne abu na biyu zai kalli wata halitta ce ta Allah sai ya kirkira wata na'ura mai kama da ita jirgin sama an kalli tsuntsaye da ke tashi sama da wannan kifaye waɗanda ke tashi sama misali shikenan kwamfuta an kalli kwakwalwar da Allah ɗaya ma ɗan adam shikenan me kake so ha duk abin da za a halitta sai an kalli yanzu wannan kyamara da take kallon mu take bada kallo daga ido ne aka kalla yadda ido yake kai har aka samu aka tsara abin da zai iya bada ta da su da TV da ake kallo duk wata na'ura da zaka da kake gani abu na uku kuma wanda bature yake da shi da masu kere kere tun da batura da yake kere kere ba shine sanin yadda Allah ya halicci tafiyar al'amura sun gane in an hada kaza da kaza za su bada kaza waɗannan magunguna da ake hadawa ai Allah ne ba su wannan ilimi su gane da icce kaza da icce kaza da abu kaza da abu kaza in an bada su za su hada kaza iska in an hada shi da kaza da kaza zai bada kaza wannan abubuwan da suke haɗawa wannan Allah ne ba su ma'arifatul qanun kuma suna hikaya ne na makhluqatillahi subhanahu wata'ala sannan kuma ba su suka halicci asalin sinadarin abin ba shi yasa shikenan dan haka wa ma khalaqa Allahu min shay da dukkan abin da Allah ya halitta su ba su halicci komai ba sai dai su hada ko su kalli yadda Allah ya haɗi wani abu su ɗanyi kwaikwayo komai Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce shi idan imani ya kai imani Allah subhanahu wata'ala zai ma iya nuna ma dan adam da idonsa wani lokaci yadda tafiyar mulkin sammai da ƙasai take tafiya annabi ibrahima Allah ya nuna mishi wannan an dan gwada mai yadda ma abin yake tafiya kai tsaye Allah subhanahu wata'ala ce wa kadhalika nuri ibrahima malakutus samawati wal ard wal yakuna minal muqinin an gwada mishi malamai suke cewa shi wasu abubuwa na halittu waɗanda mu ba za mu iya ganin su ba da yadda abubuwa suke tafiya saboda imaninsa da yaƙininsa Allah subhanahu wa ta'ala nuna mishi wannan wa ma khalaqa Allahu min shay Allah ce wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum wa an asa wadansu malamai na tafsiri suka ce an wadda mukhaffafa min as-saqila kenan wa annahu yadda sha'anin shike asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum yana yiwa ajalin su yayi kusa wadansu malamai sun ce an masdariya ce to sai aka ce a'a to shi ai fi'ili jamid wato mi wato an ba ta shiga gaban shi suka ce a'a kawai wannan fil ghalib ne amma ana iya samun an masdariya ta shiga cikin shi akwai bayani wanda dole sai masu bincike kwarai ka koma cikin littattafan da suke kora wato da tauji na abin nan zaka ga maganganu na malamai kan wannan almuhimmu dai wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum kuma su yi hattara su yi hankali fa shin ba su kallon cewa yana yiwa qad iqtaraba ajaluhum ajalin su yayi kusa da wannan ne malaman usulul fiqi suka ce to al'amru wa in kana la yadullu ala al-fawr domin akwai sabani wajen malaman usulul fiqi shin an an kai umurni yadullu ala al-fawr aw la yadullu ala al-fawr wadansu malamai suka ce da an yi umurni yadullu ala al-fawr yana nufin kai tsaye za a yi kenan da ce ma yi ina nufin kai tsaye wadansu malamai suka ce a'a la yadullu ala al-fawr to amma zancen da malamai mu suka fi rinjayarwa shine shi umurni in yazo in dai babu karina kai tsaye to yufidul wujub sai an samu karin da ta nuna ba wajibi bane sannan ya dullu alal fauri sai in an samu abin da ya nuna ba alal fauri bane ba a gaugawa ba kenan in Allah ya ce wa aqimus salata Allah nufin da lokacin sallah ya ku tashi ku yi sallah ba wani uzuri wanda zakawa sai dai in kana da wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi to nan sai suka ce to wannan aya tana ba da ƙarfin cewa Allah subhanahu wata'ala yana son in ya ba da umarni a yi gaugawa a yi domin da Allah ce Allah ce su kalla awalam yanzuru shin bu su kalla ba domin Allah na son yana kalla ne domin Allah subhanahu wata'ala ya kalle su su- ya umarci su da su yi kallon halittun da ke cikin sammai da ƙasa idan wani zai cewa nan to ai awalam yan- yan- yanzuru an ka ce shin ba za- ba za su kalla ba a'a umarni akwai inda an ka ba su umarni na su kalla kulin zuru ma za fi samawati wal ard dan wani son shi kai sai ba ma ma'ana ba son shi kai sai ya samu lafazin to kulin zuru ma za fi samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun a cikin wato abin nan eh, suratu yunus shikenan kenan nan wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajluhum da Allah ce su yi gaugawa su kalli mun tafiyar da mulkin sammai da kasai su kalli halittun da Allah ya yi sai Allah cewa an asa an yakuna qadiftar alum kuma su yi hattara cewa su kalla cewa tana yiwa lokacin su yayi kusa kenan idan an ka ce lokacinka yayi kusa ya kamata ka yi kokari ka gaggauta yin imani kaga kenan sai zamanto duk umarnin da an kai maka ana son ka yi gaugawa aikata shi ina fata an fahimci ni kenan nan shine malaman usulul fiqh sun ka hidda qadiyya ta cewa da an yi maka umri to kai kokarin ka aikata wannan abin shi yasa ma ɗaya daga cikin manya manyan malamai a ƙasar Saudiya ɗaya daga cikin kuma manya manyan malaman haramin Makka Sheikh Abdulrahman Sudais da ya tashi sai ya ɗauki littafin Adwa'ul Bayan na Muhammad Al-Amin Shanqidi sai ya yi magister akan shi sai ya fitar da al-qadaya al-usuliyya ƙa'idodi na usulul fiqh waɗanda za a iya fitar a cikin littafin adwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an shi ko ɗaya daga cikin malaman haramin makka shi ma ɗaya daga cikin malamai na haramin makka kuma imam shine sheikh sa'ud shuraim shi ko sai fitar da wato ƙa'idodi su ko na abin da ya shahi masail na aikin haji a cikin wato adwa'ul bayan shine al khalis wato khalisul jiman في تهذيب المناسك في تهذيب ال- المناسك من اضواء البيان kagani khalisul jumal ya tattaro aljumal wato kuma kaya ne na kawa waɗanda abubuwa ne masu tsada kenan khalisul jimal an gane ko tataccin aljumal wani nau'i ne na sinadari kaya waɗanda ake yin wato ado da su fi tahdhibil manasiki min adwa'il bayan an ɗauko adwa'ul bayan domin cikin suratul hajji Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yayi bayani mai tsawo safha sun kai 400 ko abin da ya kama da haka to kaga sai Sheikh shi ko ya cire wannan yayi bincike dama da ya tashi yin doctora yayi ta ne akan al-manasik ina fata an fahimci ni yayi tahqiqin na wani littafi ne na wato al-ahnaf wanda kuma munakashar da aka yi masa tana nan wato ana abin nan nata dan haka dai a takaicen takaitawa ƴan uwa shine cewa waɗannan masail kin shi sudais ya ɗauki almasail shi sudais ya ɗauki almasail al'usuliya shi kuma sheikh sa'udu shiraim ya ɗauki almasail alfiqhiyya to kuma akwai wani ɗalibi da ya majistar akan almasail al'aqadiyya fi adwa'il bayan fi adwa'il bayan kuma wannan manhaji ne na uslubi na ilimi wanda za a iya fitar da bincike mai yawa a cikinsa in kana so sai ka ɗauki tafsiri ko adwa'ul bayan ko ba adwa'ul bayan ba qadaya in kana so ka hidda na alqira'at kai bincike akan su in kana so ka ɗauki alqadaya fiqhiyya in kana so ka ɗauki alqadaya aqdiyya in kana so ka ɗauki alqadaya balaghiyya in kana so littafin gaba ɗaya in bai da yawa in kana so daga wani juz- juz'i zuwa wani juz'i in kana so daga wata sura zuwa wata sura sai ka samu yadda zaka gabatar da bincike mai yawa wannan hanya ce ta uslubi wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum yana yiwa ajalin su yayo kusa fabi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani hadisi ne za su yi imani in ba alqur'ani ba wannan da shine yan qur'ani su ce ka ai to shikenan ai an ce fabi ayi hadithin da wani hadisi ba'dahu bayan alqur'ani yu'minu za su yi imani kenan da kai imani da hadisi shikenan ka riga ka kafirta domin an ce da alqur'ani idan yin imani ah kaga akwai matsala to anan muna son yan uwa su fahimta shine cewa shi hadisin nan ya zo ne dan bayanin fassara ayoyi kuma mun yi bayanin wannan mun sha bayanin wannan amma wa mun yudlilillahu fama lahu min had annabin da yazo da alqur'ani a ce bai iya fassara dole kai kai na daga fassarawa da larabci da kuma yadda turawa suke so kaga akwai matsala tunda manya manyan su yanzu a duniya duk suna ta kasashen turawa dama daga Pakistan wannan akida take da karfi yanzu ka karanta alqur'aniyun shubhatuhum war radd alaihim risala ta magister wadda aka rubuta wato a kasar abin nan jami'al jami'atu ummul qura a Makka zaka ga bayani akan wannan akida kuma ka karanta ar-risala ta ta imam ash-shafi'i ya tattauna akan masu wannan akida da kuma rubuce-rubuce da akai akan wannan almuhimmu fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wani hadisi za su yi imani in ba alqur'ani ba to kuma fassara annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne a bi ta don ba za a bar ta annabi ba a bi ta wani mutum sannan anan akwai cikin ka'idodin hadda alqur'ani za mu fitar da wani abu fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna akwai guda cikin suratul mursalati ko ba haka bane alaramma wa idza qila lahum irka'u la yarka'una wailun yawma idhil lil mukaththibina fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna akwai guda kuma cikin suratul qalam fa bi ayyi hadithin yu'minun fadharni wa man yukadzibu bi hadha al hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna sannan akwai guda nan fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun sai man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun sannan kuma akwai guda a cikin suratul jasiya amma ya saba ma wannan shine cewa fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun wailul likulli afakin asim dan haka alaran mai hada qur'ani kai hatta cikin suratul jasiya fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna ina fata an fahimce ni amma sauran fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wani zance ne wanda ba alqur'ani ba za su yi imani alqur'ani ne da ya tattaro dukkan alkhairai gaba ɗai shine wato littafin Allah maganar Allah mahalicci idan ya zamanto maganar turawan Ingila za a mutumta ta saboda turawan Ingila sun yi kere-kere idan ya zamanto maganar turawan Faransa za a mutumta ta a darajanta wanda ke yin ta saboda turawan Faransa sun yi kere-kere idan ya zamanto za a girmama wani yare saboda ma'abuta yaren sun yi wani kere-kere ko sun kawo wani abu cikin ci gaban duniya ina ga magana wanda ya halicci sammai da kasai da waɗanda adda waɗannan yarurrukan da wanda ya ba su ilimin da suke yin wannan kere-keren shi magana shi ya kamata a ɗauke ta ina sai dai shedan da an ce qur'ani sai a ce a'a duk mai karanta qur'ani bai da avenir mu yanzu don haka aka ga mu bamu da avenir a'a avenir kala biyu ne akwai avenir na duniya akwai avenir na lahira wallahi tallahi billahi alazim wanda bai iya sallah ba bai iya wankan janaba ba bai iya karanta alqur'ani da kyau ba billahi allazi la ilaha illa huwa shine abai da avenir duniya da lahira amma mu wallahi muna da tabbacin muna da avenir duniya kuma muna fata Allah ya kashe mu akan imani kuma muna da avenir lahira ba yadda za a iya cewa mu da abin da don saboda bi saboda in baka gane Allah ba dan ka samu profesora a wani fanni baka iya sallah ba kai asara domin in ka tsaye lahira ba a tambayar ka ka iya faransai ka iya angle wace irin doktora gare ka kana da profesora dan wace kasa ne dan wace kabila waye aihe ka mi ka iya wani matsayi kai rike duniya duk ba a tambaye ka wannan za a tambaye ka kai imani da Allah kai imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka iya sallah da zaran baka iya sallah ba kare ka ta kare kuma ba a san lokacin da za a tahiya ba dan haka avenir shina ga mutumin da ya iya sallah ya sa Allah to in ma bokon ya yi shi ta can bokon shi ba laifi ka yi boko don ka kai musulunci gaba da ƙasar ka gaba amma wallahi ka iya sallah ka sa Allah amma dai da a ce ai boko ita kadai ba a san Allah ba to wallahi ƙara a san Allah mu dai mun zabe hakan ka dan haka avenir shina ga mutumin da bai san Allah ba bai iya wankan da ba ƙarya ta kare to sai Allah ce man yudlilillah من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ce man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi an shafe ha'un kinan man yudlilhu Allah wanda duk Allah ya batar da shi fala hadiya lah ba wanda ya isa ya shirye da shi malamai suna ganin wagga tasliya ce aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda cewa tare da cewa duk sifofi na kamala waɗanda ɗan adam yake tattarawa ya tattara su sannan alƙur'ani duk hujjojin da ake tattarawa alkauniya wal aqliya qur'ani yayi ishara zuwa gare su kenan matsalar ba daga gare ka bane sannan matsalar ba daga abin da ka zo da shi bane yake da tawaya mushkilar tana da alaka ne da zukatansu da ba su da kyau Allah ya gane ba su da zukata na kyau sai Allah ya hada musu shari'a shi yasa annabi kada ka damu man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu ba wanda ya isa shirin da shi shi ko mafhumukin wannan duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya batar da shi shi yasa wanda Allah ya shirye shi ne shiryayye da haka sai zama to wannan tana nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da bai wa'azi wa'azin ka bai isa shirye da mutane ba sai in Allah ya so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah wato yahdi man yasha sannan in tahris alahu alahu dahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin wanda akwai ayoyi da dama wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin wa ma tas'aluhum alayhi min ajr in huwa illa dhikrun lil alamin sannan qul inzuru madha fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun wadanda ba su da niyyar imani da ba su da niyyar imani kenan tasliya ce duk yadda ka kai ga iya wa'azi tunda annabawa sun kabar wadansu kafirai to dole na kai ma sai ka bar wadansu kafirai bisa doron kasa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu to babu wanda ya isa ya shiryar da shi shi ko sai ya zamanto duk wanda Allah ya shiryar da shi ko ba haka ba babu wanda ya isa ya batar da shi ina fata an fahimce ni sai Allah ce wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun muna da wato nau'i na karanta waɗannan ayoyin ta fuska guda uku akwai wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun da ya'un kuma ra'un tana da zamma bari mu dan yi bayani saboda waɗanda ba san ilmul qira'at ba sannan akwai qira'a wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun nunun tana da wato fatha ba da ya'un ba kuma ra'un tana da zamma sannan kuma akwai qira'a wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun ya'un tana da fatha amma ra'un tana da sukuni to waɗannan kira'o'i ne guda uku kuma dukkan su babu ta yi suwa don duk sun inganta amma yanzu a larabce kai ɗan jami'a mai jin nahawu da abubuwan da kaka yi kakana za a yi da kai ina fata an fahimce ni imamu asim da imamu abu amr ibn ala da imamu yaqub su sun ka karanta wa yazaruhum sai ya zamanto kenan wato isti'nafi na ai wa huwa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yana barin su a cikin wato tughyanihim ketare iyakarsu da girman kansu ya'mahun suna ɗemuwa amma idan muka diba imamu nafi da imamu abu ja'far da imam wato ibnu kathir da imamu ibnu amir sun karanta wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna sauran qurra da mukawu ba wato abin nan guda bakwai su suka karanta wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun suka yi ma ya'un sukudi ina fata an fahimce ni kenan in an ce wa yadharuhum wa huwa yadharuhum Allah zai basu ko wa nadharuhum kenan wa nahnu nadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna to amma qira'at da anka ce wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun sai an kai sukuni sai waɗansu malamai sun ka ce to kakara da ai da wanga tunda sukuni akai mata waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a asalin shi wato wa yazaruhum ne sai aka maida shi sukuni saboda tahfifi wani lokaci don ma tana da nauyi waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a wa yazaruhum yana da alaka ne da wato jawabu sharti domin da anka ce man yudlilillahu jumla ce shartiyya fala hadiya lahu jawabu sharti to jawabu sharti nan bai zo fi'ili ba balle a ga jazma a kan shi domin ya kamata a ce in jawabu sharɗi ya zo in fi'ili mudari'i ne a ga jazma in tazhab azhab kaga sukuni za a yi to fala hadiya lahu jumla ce to sai zama to tana matsayin wurin da ake jazma to wa yazarhum tunda atfi ne an kai akan jumla ita ko jumla sukuni bai bayyana gare ta amma shi fi'ilin yana bayyana gare shi shi yasa an ka ce wa yazarhum Allah subhanahu wataala zai bar su fi tughyanihim a cikin ƙetare iyaka su domin daga tsaga ya tsagari ƙetare iyaka wuce iyaka wuce gona da iri kankan ba makai ganin an hi kowa ganin cewa babu wanda isa ya faɗa kai ka ɗauka har Allah ma kana ganin an ce ma ya ce kai ba za ka ɗauka ba saboda kana ganin akwai abin da ka taka to ya amahuna suna ɗemuwa suna ɗemuwa wato makamta ta zuciya in ji malamai suke cewa shine abin da ake nuhi da ya'mahuna in an ce al'ama wani lokaci ana nufin suka ce makamta ta ido in an ce al'amahu wato ana nufin makamta ta zuciya amma waɗansu malamai suka ce a kowanne daga cikin su ana istimali sai dai fil ghalib in an ce a'ma ana nufin makamta ta ido amma ya'mahuna galibi ana nufin makamta ta zuciya kowanne ana iya shi wani wurin wani amma galibi ana iya cewa wato abin nan me yake da suna ana danganta al'amahu zuwa ga ido ko zuciya waɗansu malamai suka ce a'a shi an ce al'amahu yana da alaka da zuciya kadai amma bai da alaka da ido amma an ce al'ama yana da alaka da zuciya yana da alaka kuma wato da ido domin Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kaga dukkan su ya ce ta'mal absar kuma ya ce ta'mal qulubul lati fi sudur kowanne daga cikin su an yi istikhdamin wani an danganta mishi zuwa gare shi wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yana barin su a cikin ɗemuwar su kai da kawunsu wato eh, girman kansu ya mahun suna ɗemuwa ba su san inda za su ba shi yasa sai su zo su halatta namiji ya armi namiji su halatta mace ta auri mace su halatta ƙato ya auri ƙato su halatta eh, abubuwa ga sunan dai shirme na- na- wanda hankali ɗan adam bai ma iya kawo shi su ce suna kare haƙƙin ɗan adam suna kare haƙƙin eh, jaki suna kare kai bam ka hallakar da mutane sannan ka dawo kuma ka zo ka ce wa mutane wai eh, kana kare haƙƙin ɗan adam wani ɗan adam kake kare haƙƙin shi mutumin da ke kare haƙƙin dabba kuma ya yi makamin nukiliya ya halaka mutane da cewa shi na kare haƙƙin adam wai kare kare haƙƙin adam ake yi turawa kuna mutane ƙarya kuna ruguza ƙasashen mutane kuna halakar da miliyoyin mutane amma ku zo ku ce wai kare haƙƙin adam ina kare haƙƙin adam shi ne ƙarya ta wannan cuwa-cuwa ce ta duniya da wanda bai bai fahimta bai kibin ku ba to yan uwa a dukkan alamu eh, nan ya kamata mu dakanta saboda eh, lokacin mu ya kai nan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu na rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai muna rai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh